وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna bakwai ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi na kashfu shubuhati littafin fadilatu sheikh al-mujaddid sheikh muhammad ibn abdul wahhab tamimi allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama a darasinmu na satin da ya wuce idan ba mu manta ba mun tsaya ƙarshen wato mun tsaya inda malam yake yi mana bayani malam yana kan yi mana bayani akan cewa ma'anar la ilaha illallah ba wai yana nufin zallan furta la ilaha illallahu da baki ba har malam yi mana bayanin cewa kafiran maka mushrikai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ku ce la ilaha illallah sai suka fahimci ai ba wai yana nufin zallan ku faɗi la ilaha illallah da baki bane a'a yana nufin ku faɗe ta da baki sannan ku kudulce ta a zuci sannan kuma ku yi aiki da ita a gabbai to ganin cewa ba za su iya kudulce ta a zuciya ba ba kuma za su iya aiki da ita a gaɓoɓinsu ba yasa suka ki faɗin la ilaha illallah to malam sai ke cewa to in ya zama mushirikai kafirai sun fahimci cewa ma'anar la ilaha illallah ba zallan faɗi a baki ba ne sai an yi aiki da shi a gabbai an kuma ƙudilce shi a zuciya da gaske malam ya ce to abin mamaki ga wanda yake jingina kanshi zuwa ga musulunci a ce shi bai san ma'anar la ilaha illallah ba ya iya fahimtar cewa ma'anar la ilaha illallah wai shine kadai faɗi da baki in mutum ya faɗi da baki shikenan ya zama musulmi tun da ya ce la ilaha illallah malam ya ce lallai wannan abin mamaki ne abin a yi mamaki ne a ce a sama jahilai cikin kafirai sun fi mutum musulmi mai jingina kanshi zuwa ga musulunci fahimtar ma'anar la ilaha illallah Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi inda malam ya ce idza arafta ma qultu laka ko a wata nuskan idza arafta ma zakartu laka ma'arifata qalbin malam ya ce idan ka fahimci abin da na ambata maka a baya fahimta ta zuciya ka fahimci wannan maganganun da na kawo da kyau wa arafta shirkan ladhi billahi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa arafta shirka billahi alladhi qala Allah fi ka kuma fahimci wato shirkan da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shirkan da Allah ya ce in mutum ya mutu yana yi ba zai gafarta masa ba ka fahimci cewa duk wanda ya mutu yana yi wa Allah madaukakin sarki shirka Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba ba zai yafe masa ba wa arafta dinallahi alladhi ba'atha bihi rusula min awwalihim ila akhirihim ka kuma fahimci addinin da Allah ya aiko manzanninsa da shi addinin Allah wanda ya aiko manzanninsa da shi tun daga farkonsu har zuwa ƙarshensu allazi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa addinin da Allah ba zai karbi wani addini daga wajen wani ba in ba wannan addinin ba in ka fahimci me ake nufi da shirka ka kuma fahimci cewa duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka Allah ba zai yafe masa ba ka fahimci wani shirka ake nufi wato ka fahimci cewa ya wato yana daga cikin shirkan da ake nufi kamar yadda muka ji shine sanya wasu a ce an sanya su tsaka-tsaki tsakanin bawa da Allah a ce in za a yi ibada sai an yi musu ko a miƙa musu ibadar su kuma su miƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala ka fahimci wannan cewa ita ma shirka ce kuma ka fahimci cewa duk wanda ya mutu yana yin wannan shirkan Allah ba zai yafe masa ba ba zai gafarta masa ba ka kuma fahimci cewa addinin da Allah ya aiko manzanninsa da shi gaba ɗaya shine tauhidi addinin da Allah ba zai karbi wani addini bayan shi ba daga wajen wani in ba wannan addinin ba addinin musulunci shine addinin tsarkake Allah da bauta wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi min aljahli bi hadha ka kuma fahimci ka fahimci yadda mutane suka wayi gari galibinsu suka jahilci wannan al'amarin suka jahilci wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa gaba ɗaya da shi a faraka fa'idataini to daga nan za ka samu wasu fa'idoji guda biyu za ka samu wasu fa'idoji guda biyu al'ula fa'ida ta farko alfarhu bi fadlillah wa bi rahmatihi shine alfarahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi wato farin ciki da alfahari da jin daɗi da falalan Allah da rahamar Allah bi ma'ana za ka ji daɗi ka yi farin ciki ka yi murna albarkacin cewa kai Allah ya ganar da kai abin da yawan mutane sun kasa ganewa Allah ya maka gamdakatar ka fahimci abin da mafiya yawan mutane sun kasa fahimta shine me shine ka fahimci cewa ashe duk waɗancan abubuwan da mutanen jahiliya suka yi shirka ce Allah kuma ya aiko manzanninsa don su kira mutane zuwa ga tauhidi mutane kuma da yawa sun jahilci haka ashe kai da Allah ya shiryar da kai ya datar da kai zuwa ga rahamansa zuwa ga tauhidi zuwa ga musulunci ashe ya kamata ka yi godiya ma Allah maɗaukakin sarki ka ji daɗi ka yi farin ciki ba wani abun da kake da shi na tutiya da alfahari da ya wuce addinin musulunci duk wani abun da za a alfahari da shi da ya wuce musulunci ya wuce tauhidi ya wuce sunna to wannan abun ba abun alfahari ba ne wannan ba abun wannan abun ba abun alfahari ba ne kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul bi fadlillah Allah ya ce ka ce da su da fallon Allah wa bi rahmatihi da rahamar Allah fa bi zalika falyafrahu da haka su yi fariya su yi alfahari su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'u wannan yafi alkhairi sama da duk abin da suke tarawa na duniya malaman tafsiri sun tabbatar da cewa anan da Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi malamai da yawa suka ce fadlullah huwa al-islam wa rahmatuhu hiya al-qur'an falalar Allah musulunci kenan rahamar Allah alkur'ani daga saboda musulunci da alkur'ani da Allah ya saukar to mutane su yi fariya su yi alfahari tare da cewa Allah ya hana alfahari ya ce inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai son masu fariya Allah bai son masu tutiya bai son masu alfahari amma malamai suka ce a ɓangaren addini wannan sunan shi farhun mahbubun wa mamduh wancan da Allah ya haramta farhun mazmum ne alfahari ne fariya ne abin zargi abin kushe wannan kuma fariya ne abin yabo abin jin daɗi balma wajibi ne kamar yadda ayin ta ce ai saboda me wannan wato shi tutiya da fariya da addini cewa addini na shine musulunci zai gadar maka da ƙanƙan da kai a gaba ga Allah wato kana ƙara jin daɗi ne da farin cikin cewa Allah ya shirya da kai zuwa ga musulunci ba cewa ake ka yi fariya ka ji maranka cewa a ai mu kan mun riga mun tsallake mu ne musulmai yanzu ka ai mu mu ne masu tauhidi mu ne ahlus sunna la annabi da kansa Allah ya ce masa walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila annabi Allah ya ce yadda suka yi ta so suka yi ta so su loba ka su ja ka ka bar addinin Allah ya ce ma annabi in bacin da muka tabbatar da digadiganka da kindin kiris sauran kaɗan da ka karkata wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga ashe kai ma ba za ka yi fariya ba bal addu'a za ka yi ta yi Allahumma muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik addu'a za ka yi ta yi amma jin daɗi da nuna godiya ma Allah da cewa mu musulunci da shi muke alfahari mu musulunci da shi muke tutiya ba wani abun da za mu yi alfahari da shi da ya wuce musulunci addini addinin mu addinin musulunci musuluncin nan kuma musulunci irin na annabi da sahabbai shine musulunci irin na ahlus sunna duk abin da za mu yi mu za mu yi musulunci ne irin yadda annabi da sahabbai suka yi duk wani musulunci bayan nan to ko da an kira shi musulunci to sunan shi ba musulunci ba eh sunan shi wani abu daban wani addini daban ba musulunci ba amma musulunci na gaskiya as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunna in kana so ka san meye musulunci to shine sunna mecece sunna ita ce musulunci haka baka raba su sunna musulunci musulunci sunna baka raba su baka raba su musuluncin da shi ake tutiya ita sunna kuma manhaji ne da dole in za ka yi musulunci sai ka bita daga mutum ba zai zo ce maka ni kadai eh ni kadai ni musulmi ne ba ruwana da wai ahlus sunna cewa da kai kai ba ahlus sunna bane wannan shi mai da kai dan bid'a ko ka cire kanka cin ahlus sunna kenan daga sunna kuma sai bid'a babu na tsakiya ba tsaka tsaki ba wanda zai ce mu kuma yan ba ruwanmu ne mu ba ma sunna mu ba ma bid'a a'a da yan bidi'an da yan baruwanmu duka yan bidi'a ne duka yan bidi'a ne amma sunna shine kadai addini saboda haka malam yace wa afadaka aidan al-khawf al-azim sannan kuma wannan zai gadar da kai zai fa'idantar maka da tsoro fa'ida ta biyu kenan da muka ji malam ya ce za ka samu fa'ida ta farko zai sa ka yi farin ciki ka ji daɗi ka yi alfahari da musulunci fa'ida ta biyu zai kuma gadar maka da tsoro tsoron me kenan tsoro mai girma shine tsoron kaucewa domin in ka kalli yadda da yawan mutane suka ɓace wani a duniya ya fi ka basira ya fi ka wayo ya fi ka kuɗi ya fi ka hankali ya fi ka hikima ya fi ka lissafi amma duk da haka ya kauce daga kan wannan hanyar kai kuma sai Allah ya tabbatar da kai akan wannan hanyar ashe ya kamata ka ji tsoron in fa aka samu matsala ka kauce da kan wannan hanyar kai ma kana cikin rudani ashe ya kamata ka gane in da yawan mutanen nan sun bata to kai me ya hana ka bata me ya hana ka bata kai rahamar Allah rahamar Allah saboda ka ashe ashe kai in ka fahimci wannan to wannan zai gadar maka da cewa lallai lallai zaka zama mai tsoro zaka zama cikin tunani zaka zama cikin tuntuntuni da tsoron karfa a zo a wayi gari kai ma kuma yau a ce ga kanan ka a ce ga kanan ka, ka kauce daga kan hanya ko kuma ka bar wannan addinin na musulunci kamar yadda da yawan mutane suke kai saboda haka in ka shiryu to ba fariya za ka yi ba idan kuma wani ya bata to ba mamakin batansa za ka yi ba eh shi yasa hasanul basri yake cewa laisal ajab mimman halaka kaifa halak wa innamal ajabu mimman naja kaifa naja laisal ajab mimman halaka kaifa halak innamal ajabu mimman naja kaifa naja ya ce abin mamaki karka ga wanda ya bata ka yi mamakin ya aka ya bata a kai da ka shiryu wanda yake shiryen shine abin mamaki ya aka yi tare da bidiyo'i da suke shigowa shirkoki da suke shigowa masu kira zuwa ga bidi'a amma duk da haka ya iya fahimtar musulunci da sunna kuma ya rike wannan shine abin mamaki wannan shine abin mamaki wannan shine abin da ya kamata a yi mamaki laisa al'ajabu mimman halaka kaifa halak innama al'ajabu mimman naja kaifa naja saboda haka malam yana nuna mana cewa in har ka fahimci wannan to wannan zai sanya ka kullum ka zama cikin taka tsantsan kai kar kuma kai ma ka je ka koma zuwa ga hanyar bata malam ya ce fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi idan ka fahimci cewa mutum yana iya kafirta saboda wata kalma da zai kulta da harshensa wa qad yaquluha wa huwa jahil mai yiwuwa ya faɗi kalmar a lokacin ya jahilci ma'anan kalmar bai ma san ma'anan kalmar bai faɗe ta fala yu'zaru bil jahal amma ba za a yi masa uzuri saboda jahilci ba saboda wai jahili ne shi bai je makaranta ba ya dinga faɗin kalma sakaka akan Allah akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci har ya fidda shi daga musulunci wannan ba zai zama uzuri a gare shi ba domin a wajen Allah ban sani ba baya zama uzuri sai ga wanda yake kan hanyar neman sani wanda yake kan hanya ta neman sani to anan ne ban sani ba ma'ana ban iso wajen ba kenan amma ina koya to anan ne yake zama masa uzuri amma wanda ya yi nesa da karatun addini ba ruwansa da karatun addini to wannan bai da uzurin jahilci wannan bai da uzurin shi kanshi jahilcin nashi laifi ne shi kan shi jahilcin laifi ne kaga ko ai ba da uzuri ba da uzuri da laifi ba laifi ba zai zama uzuri ba shi karan kan shi jahilcin nashi ya aka ya zama jahilin shi karan kan shi laifi ne shi karan kan shi laifi ne saboda haka kenan mutum yana iya faɗin kalma guda ɗaya bai san ma'anan kalmar ba kalman kuma ta fitar da shi daga musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqi laha bala a wata ruwayan ma ya tabayyanu ma fiha bawa yakan faɗi kalma da take fusata ubangiji a ganin sa ma ba komai bane din ya faɗi wannan kalmar a wata ruwa yace bai ma san me kalmar ta kunsa ba bai san me ma'anan kalmar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal mashriqi wal maghrib annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai yi ta wato nitsewa yana zamewa cikin wuta sai yayi tazaran tafiyan da yafi abin da ke tsakanin gabar da yamma saboda wata kalma daya da ya faɗi yana ganin ma wannan ba komai bane me a cikin ya ce kaza kalma ɗaya kawai to kaga in mutum ya fahimci haka malam ya ce wa qad yaquluha me yiwa ma ya faɗi kalmar wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah a zuciyarsa yana ganin ma kamar ma kalmar ma za ta kusantar da shi zuwa ga Allah ne kama zannal mushrikuna kamar yadda waɗannan mushrikan suka yi zato khususan malam yace musamman in alhamaka Allah ma qassa an qaumi Musa ma'a silahihim ma'a salahihim wa ilmihim annahum atawhu qailin malam yace musamman idan Allah ya fahimtar da kai abinda Allah ya ba da kissa ya ba da labari game da mutanen annabi Musa alaihi salam tare da nagaltansu da kuma iliminsu waɗannan mutanen da aka halakar da fir'auna a gabansu saboda ya biyo su saboda sun musulunta aka halakar da fir'auna a gabansu duk wannan ilimin nasu da nagaltansu ainihin su bokaye ne amma suna ganin gaskiya saboda wankakkiyar zuciya suka karbi musulunci suka karbi addinin Allah Fir'aun ya ce zan muku azaba iri da kala zan tsire ku zan yanke hannuwanku da kafanku bisa sabani a yanke kafan hagu hannun dama a yanke hannun hagu kafan dama sannan in tsire ku ya yi musu wannan barazanar tare da cewa sun sani in ya kama su zai yi amma suka ce da shi labair inna ila rabbina munqalibun ce ai yau kan mun koma zuwa ga Allah inna naduma wa an yaghfira lana rabbuna khataayana وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين من إيماني da ubangijinmu muna neman ya gafarta mana zunubanmu saboda mu ne farkon mu'mine ne muka yi imani da manzansa annabi Musa suka ce da shi lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana ce wallahi mun rantse da Allah da ya halice mu ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na hujja ba ga hujja mun gani karara kuma mu bi ka suka ce wa fir'auna wallahi ba zai yi ba faqdi ma anta qad duk abin da zaka yi kai inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya iya abin da zaka iya zartarwa a nan rayuwar duniyar ne in ka ga dama ka kashe mu shikenan ka gama inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya inna naqma wa an yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa suka faɗa mishi wannan magana Allah ya umarci annabi Musa da ya ɗebe su da sassafe da asusu ba su bar gari suka kama hanya wato mu fahimci wannan suka kama hanyar tafiya suna tafiya gari yana fara wayewa aka duba su ina Musa da jama'ansa babu ina suka yi sun fida fir'auna ya sa a bi su suna zuwa suka tike da bakin kogi teku ga fir'auna a baya da jama'ansa ga teku a gaba har sai da Allah ya hakaito mana falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da tawagogin guda biyu suka ga junansu fir'auna da mutanensa suna hangen annabi musa da jama'ansa annabi musa da jama'ansa suna hangen fir'auna da jama'ansa qala ashabu musa inna lamudrakun sai mutanen annabi musa sai suka ce mu kan an cin mana an kama mu qala kalla yace ina ba a kama ba inna ma'iya rabbi sai hadin ina tare da ubangiji na zai nuna min hanyar da za a bi a fita Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr muka ce ma annabi Musa dau wannan sandar sannan kan nan ka bugi tekunka ka bugi wannan tekun da yake gaban ka fan falaqa fa kana kullu firkin ka qawli al-azim Allah ya ce sai ga tekun ya dare biyu kowane bangare ya zama kaman dutse suka wuce Fir'auna yana zuwa sai gashi ya nitse a ciki sai Allah ya ce a wani wajen suratul a'raf wa jawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra Allah ya ce muka tsallakar da banu isra'ila wannan teku fir'auna ya shigo ciki muka halakar da shi suna tsallaka tekun Allah sai ce fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu sai suka zo suka samu wasu mutane suna bautan gumaka kun ga fa yanzu Allah ya tsiratar da su daga fir'auna suna ganin mutane suna bautan gumaka qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce to Musa irin yadda waɗannan suke da gumaka mu ma a samu mana wani gunki mana yanzu wanda ya ga danjin fir'auna Allah ya halakar da fir'auna a gabansa ya kuma tseratar da shi akwai wanda ya ga ilimi da sanin ikon Allah na gaskiya da gaskiya sama da wannan amma suna tsallakawa sai suka ce to mu ma a samu mana gunki ya musa ji Allah na ilahan kama lahum aliha to in ka fahimci wannan kaga duk da nagaltansu duk da saninsu duk da fahimtansu da suka yi cewa ba mai iya tseratar da su in ba Allah ba in Allah ya tseratar da kai ba wanda ya isa ya cin maka amma fahina idin malam ya ce anan in ka fahimci haka yu'azzimu khawfuka wa hirsuka alama yukhallisuka min hadha wa amsalihi tsoronka zai yi girma sannan kwaɗayinka akan abinda zai wato tseratar da kai ya tsaftace ka daga irin wannan furcin da kwatankwacinsa zai ƙara girma za ka fara tunanin ya zan yi in tsira daga wannan nima kar in je in fada kar in je kuma bayan Allah ya mun ni'ima kuma in biya wannan ni'iman da butulci in koma ina bautan wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to sabuban da zaka samu da zaka samu wannan kaucewa daga wannan shine na farko shine at-taftish an mabadi an mabadi'ihi wa wasa'ilihi wa dhara'ihi wa dhara'ihi shine kai bincika ka gano wannan matsalar ta shirka ina ne farkonta menene yake kai mutum zuwa ga shirka ya kuma zan yin tare ka fahimci shirkan da kyau Huzaifatu ibn al-Yaman yace sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance duk wanda yazo sai ya ce ya Rasulullah a faɗa min hanyar da zan bi in tsira alkhairi yace ni kuma in nazo sai in ce a gaya min hanyar da in nabi zan halaka me yasa yace makhafata an yudrikani saboda ina tsoron kar halakan ta cin mu ina tsoron kar halakan ta cin mu domin guje mu halakan ya fi falala sama da neman hanyar tsira ka guje ma shalli ya fi falala sama da ka tsaya tambayin menene alkhairi ka san shallin ka guje masa to wannan na farko kenan na biyu shine sidqul ibtihali ila Allah wa su'aluhu tathbit wato cewa da kankan da kai da komawa zuwa ga Allah da gaske ka roki Allah ya tabbatar da kai bayan ka san sharrin sai kuma ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan alkhairi ya kuma nisantar da kai daga daga sharri kamar yadda ai kun ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam manzon Allah ne shi ƴaƴansa ma duka annabawa ne amma duk da haka sai da ya roƙa ma kansa da ƴaƴansa wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam annabi ibrahim ya addu'a ya ce wannan gari na maka Allah ka sa mishi albarka ka sanya shi zama amintacce da ni da ‘ya'yana ka tsayar da mu daga bautan gumaka duk inda fa Allah ya zo batun tauhidi number one da ake buga misali da shi akan tauhidi shine annabi Ibrahim annabi Ibrahim amma yana addu'a yana ce Allah da ni da ‘ya'yana da zuriyata Allah ka tsare mu daga bautan gumaka ashe kenan wannan zai nuna mana cewa ashe mu ya fi cancanta da dacewar muhimmi mu koma zuwa ga Allah mu roki Allah subhanahu ta'ala tsare mu daga daga shirka malam sai ce wa'lam ka sani anna Allah subhanahu min hikmatihi ka sani cewa Allah na daga cikin hikimarsa lam yab'ath nabiyyan bi hadha tauhid babu wani annabi ko manzo da Allah ya aiko shi da wannan tauhidin illa ja'ala lahu a'da'a sai dai sanya masa makiya abokan gaba kar ka taɓa tsammanin cewa in an zo an ce a yi tauhidi za a zo na lafiya da mutane a'a ba a taɓa samun wani annabi da ya zo ya ce a yi tauhidi ba sai da aka samu magabta sai da aka samu makiya duk ɗauki ba daɗin da muke jin ana yi da annabawa annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu annabi lutu da sauran annabawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duka matsala ta farko akan tauhidi akan kira zuwa ga tauhidi kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura Allah ta'ala yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan aduwwan Allah ya ce kamar haka yadda ka ga hakan nan yana faruwa tsakaninka da mutanen maka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka kowane annabi muka sanya masa abokan gaba shayatin al-insi wal jin shaydanu cikin mutane da aljanu zaka gamu da su shaydanun aljanu da mutane Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura sashi yana masashe wahayin ƙayatattun maganganu saboda ya da juna za su yi ma junansu maganganu na ban ƙaye da ƙayatarwa saboda su ruɗe su wannan kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya gamu da shi a cikin garin makka ƙananu cikin mutane ana hana su saboda haka in sun je sun zauna su saurari annabi sallallahu alaihi wasallama Allah sai ya ce wato Allah yake gaya mana a suratu Ali Imran wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum manyan suke ce ma kananun wani sashi cikinsu suke ce ma 'yan uwansu ku je ku zauna da safe ku saurari abin da muhammadu yake faɗi ku ce kun yi imani idan yamma ta yi ko dare ya yi sai ku dawo ku ce ɗazu abin da aka karantar da ku da safe kun gano ba gaskiya ba ne da haka kun kafirta to sai waɗanda suke ciki sai su gane ha to ashe ga wasu nan har sun yi imanin ɗazu da safe amma sun gano cewa ba daidai ba ne sun kafulta da aka mu ma bari mu bi su to shine in waɗanda za su je su zauna in suka je suka zauna suka ji gaskiya na san ita gaskiya kana jin ta zaka gane gaskiya ne fama za ba da haƙƙi illa balal daga cikin gaskiya sai ɓata idan suka je suka zauna suka ji gaskiya shine Allah yake faɗi a suratul furqan wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula sun ganka da su dinga maka izgili suna yanzu wannan ne Allah ya aiko a matsayin manzo sai su dinga gaya wa manyan su suna ce ai yau da muka je muka je karatun shi da safe in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha yace ai yau kan da kuka gani ai da ba dun mun yi haƙuri mun jure akan bautan gumaka ba da yanzu ya batar da mu yau kan da kun same mu cikin batattu amma saboda imani da gumaka ya tabbata a zukatanmu shi yasa bamu kauce ba yasa bamu kauce ba to su kuma manyan shine Allah yake bada labarin su a suratu sad wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad su kuma sai su ce da su a ci gaba da tafiya akan hanya wasbiru ala alihatikum a yi haƙuri a kan bautan kaga yuhi ba'duhum ila ba'dun zukhrufal qawli gurura kenan sashi na faɗa ma sashi ƙayatattun maganganu don su ruɗe su su ce ku yi haƙuri a ƙara jurewa addini sai an yi haƙuri wasbiru ala alihatikum ai haƙuri akan bautan gumaka inna hadha la shay'un yurad wannan abin akwai wata manufa da ake nufi da ita wannan wa'azin da Muhammad yake yi akwai abin da yake nema inna hadha la shay'un yurad saboda haka Allah ya gaya mana duk annabin da ya zo sai da ya samu magabta wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Allah ya ce haka nan kowane annabi muka sanya masa makiya cikin mujrimai makiya cikin mujrimai annabi salihu alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa laqad arsalna ila thamud akahum salihan an i'budu Allah fa idahum fariqan yahtasimun Allah ya ce hakika mun aika ma samudawa dan uwansu annabi Saleh da ya je sai ce da su ku bauta ma Allah shi kadai daga faɗin wannan cewa ku bauta ma Allah Allah ya ce fa idahum fariqan yahtasiman yahtasimun sai gashi nan sun kasu kashi biyu suna husuma wato cewa kawai yayi ku bauta ma Allah Allah ya ce shikenan sai aka dare gida biyu da masoyansa da makiya fa idahum fariqan yahtasimun qala ya qaumi lima tasta'jiluna بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك kai karshe suka ce kai Salihu mu ba mun canfa ka da kai don da suke tare da kai ku kuke ja mana bala'i a cikin garin nan qala ba'irukum inda Allah bal antum qaumun tuftanun har annabi Salihu suka ce da shi ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha suka ce Salihu da fa gabanin ka fara wannan wa'azin kallon mutumin kirki muke maka ana sa tsammanin kai na gari ne sai gashi kawai ka zo da wannan abu a tanhana an na abuda ma ya abudu aba'una yanzu za ka zo ka hana mu bautan abin da iyayenmu suke bauta mana wato abin da ya fitar da shi daga daga wato jinsin mutanen kirki shine wannan tauhidin da ya zo da shi ya ka ya fita daga cikin mutanen kirki ya fita daga mutanen kirki haka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin Allah ya aiko shi sunan shi al-amin yasa lokacin da suka yi renovating ginin ɗakin Ka'aba aka ɗauko dutsen Hajarul Aswad za a sanya shi a inda yake wannan kabilan ta ce mu za mu sa wannan kabilan ta ce mu za mu saka sai aka yi ittifakin cewa mutum na farko da zai fara yanko kwanan nan za mu ba shi dama ya hukunci tsakaninmu suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kawai kowa ya ce radina bil amin radina bil amin mun yadda da wannan amintaccen wannan amintacce ne mun yadda da shi mun gamsu da shi haka yana zuwa sai ce to abin da za a yi shine kyallen da aka sa dutsen a kai tun da kabilu ne guda hudu wannan su rike nan wannan su rike nan wannan su rike nan ni kuma in rike tsakiya sai mu daura haka suka gamsu cewa amintacce ne har san da Allah ya aiko shi suna neman shi su kashe shi dukiyoyinsu kuma suna karkashin filansa na ajiya sanda zai yi hijira daga maka zuwa madina mai kiran sayyidina ali bin abi talib ya ce zan yi hijira a ɓoye ga wayannan kudaden wannan na wani ne yana cin wanda za su zo kashe ni gobe da safe in ya zo ka bashi kudin sa wannan na wani ne sun gamsu shi sun gamsu shi amintacce ne mutumin kirki amma daga sanda Allah ya aiko shi sai gashi ya koma sahirun kazzab sai gashi sun mai da shi masihirci makaryaci shairun majnun sun mai da shi mawaki mahaukaci subhanallah to haka tsarin yake Abdullahi bin Salam malami ne cikin malaman Yahudawa kafin ya musulunta wata ran ya zo suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci addinin musulunci sosai sai ya musulunta da ya musulunta sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutane na yahudawa suna da shalli da ƙagi amma in kana so ka gane haka zan ɓuya a cikin ɗakin nan ka sa a kira su idan sun zo ka fara tambayin su meye matsayina a cikinsu in sun faɗa maka matsayina sai ka ce musu na musulunta to kuma nan kuma za ka ji kuma me za su faɗa suna zuwa ya ce man abdullahi bin salami fikum a cikin ku waye Abdullahi bin Salam me matsayin Abdullahi bin Salam a cikin ku sai ka ce khairuna wa bunu khairina wa sayyiduna wa bunu sayyidina sai ka ce ai babba dan babba a cikin mu dan gidan alkhairi ya gaji alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu me za ku ce in aka ce Abdullahi bin Salam ya shiga addinin musulunci suka ce ta Allah ya kiyaye Abdullahi bin Salam duk matsayinsa ne ya zo ya bi addinin ka ba zai taɓa yiwa ba abdullahi bin salam sai ya fito daga cikin ɗakin da ya ɓuyi sai ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suna jin haka sai suka ce sharruna wa bunu sharrina ce wannan da kake ganin shi matsiyaci dan matsiyata ne kaga da kafin ya bar addinin su sunan shi babba dan babba wani yanzu kuma da ya bar addinin ya zama matsiyaci dan gadon tsiya to haka ka'idan take duk inda za a tsaya a yi addinin da gaske to dole sai an shirya wa magabta wa qad yakunu li a'da'i tauhidi ulumun kathira wa kutub malam yace mai yiwuwa ya zama cewa a makiyan tauhidin masu kin tauhidin ba mamaki su zama suna da ilimi suna da ilimi da littattafai wa hujjaj da hujjoji wanda in baka yi da a hankali ba za su kawar da kai za su kawar da kai to wanda zai faɗa da tauhidi zai faɗa da sunna ai zai zo ne da sunan cewa shi ma mai karantarwa ne shi ma mai ilimi ne yanzu ai ba za a zo a ce malamin sunna ya zo yi bayani akan tauhidi a nemo mawaƙin hausa ko mawaƙin indiya a ce masa raddi ba saboda jama'a zama ba za su saurare shi ba saboda sun san wannan ba fil ɗinsa ba ne amma wanda zai yi haka fa zai fito ne da littattafai ya tara littattafai da yawa ya ce zai yi zai yi raddi zai yi maltani to mutane da yawa sai su rudu akan cewa ai ya kawo hujjoji ya kawo hujjoji saboda haka yadda kake ganin ka tanadi aya da hadisi haka nan kuma shi ma ya tanadi hujjoji na shubha hujjoji na shubha wanda tare da cewa ƙarshe inda za a tare shi a ce nuna mana inda suke yi mana bayani ba zai iya ba ba zai iya ba kaga irin yadda aka yi ma irin yadda aka yi ma Abdul Jabbar kenan wajen mukabala sanda yake zama a gaban masallaci gaban jahilan mabiya ya ce ai ya zo a sahihu muslim a sahihul bukhari hadisi na dubu kaza da ɗari kaza ya zo a cikin kaza an ce ma annabi kaza an ce ma aisha kaza bukhari ya ce kaza sai aka zo ya ce ya ta wurin littafai guda ɗari biyar ya zo wajen mukabala ya ga ce to duk ɗari biyar ɗin an yafe maka su bukhari da muslim ɗin da ka ce akwai su kaɗai muke nema a karatun ka ce lamban hadisi kaza buɗe ka karanta shikenan an gama shikenan ya ce minti goma ya mai kaɗan shi sai ya yi awa uku kafin ake fahimta so kaga me aka nema shine ba a buƙaci dogon bayani ba kawai abin da aka ce shine a wajen karatun da ka ce akwai a cikin bukari lamban hadisi kaza buɗo ka karanta shikenan an gama kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin buɗe ka karanto mana mu gani shikenan an gama to duk wanda zai fada da musulunci to zai zo maka ne da babi na ilimi da hujja ko kuma ya zo maka da tutiya da ƙaryen son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan cewa su masoya annabi ne su masu ƙaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda za su zo su ce maka ka tsaya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi sunnar annabi ka yi ma annabi biyayya wannan su makiya annabi ne su yanzu nan su ne masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka fahimci ka'idar kuma ita ce tauhidi da sunna su ne kadai suke zama akan hujja mai kakkiya bid'a da shirka duk yadda suka yi sai ka samu contradiction tsakanin su duk wanda zai kira zuwa ga bid'a da shirka tsakanin maganganunsa sai ka samu cin karo da tifka da warwara sai ka samu cin karo da tifka da warwara misali mutum ne zai zo ya ce maka takalmin manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja saboda albarkacin kafar annabi ta shiga cikin takalmin e wannan sai mun ce takalmin annabi da gaske ne ya ci albarkacin kafar annabi ta shiga cikinsa wannan ko musu ba mai bayan ya gama wannan sai kuma ya zo ya ce maka to ga wani kuma malamin shi ya kawo wani salati da ya fi salatin da ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama takalmin da annabi ya sa ya taka ya fi kowa daraja amma kalmomin da suka fito daga bakin wani kuma sun fi kalmomin da suka zo daga bakin annabi daraja to kaga wannan menene shi tufka da warwara tufka da warwara ne tufka da warwara ne sai kuma zuwa ce wai sun haɗu wai an haɗu wai ana lakcoci wai ana ba mu annabi kariya daga makiya wai makiya sun ce wai wai wasu sun ce iyayen annabi suna wuta an zo ana lecture wai ana ba mu annabi kariya daga makiya to shi annabin ka fifita wani a kansa ka kuma zo ka ce wai kana ba shi kariya wai kana so ka wanke iyayensa shi kuma ka shafa mar bakin fenti ka ce ga wani ya kawo abin da ya fi nashi ka kuma ce iyayensa sun fi sun fi kowa to me aka yi anan kenan tufka da warwara ne tufka da warwara to abin da za a yi shine sai a rudi mabiya a ce ai sun zagi annabi ba sa son annabi ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama su kuma mabiya sai su ga cewa ai gaskiya ne aka faɗi ba sa son annabi ba sa kauna annabi to sai a ruɗe su da wannan sai a ruɗe su da wannan to shi yasa duk wanda yake kira zuwa ga bid'a inda za a zo a ce masa a zo a zauna a bizubi ban kwariya ta fuskan karatu ba zai yadda ba tunda yanzu Allah ya kawo mu zamanin social media sai dai mutum ya je ya samu wani falo a can lungu ya zauna ya yi hauka da ihu ya sake ma mutane amma a nemo shi ya zo a zauna ba ya yadda ba zai yadda ba ba zai yadda ba ka kuma duba ka ga ka ɗauko tun daga farkon garin bauchi ta can ka taho zuwa ga farkon garin bauchi ta nan ka sa duk anguwannin bauchin a tsakiya duk inda ka ga an yi sallar asuba ko sallar magariba ko la'asar mutane sun zauna malami ya sa karatu a karanto haddasana haddasana har zuwa ga ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce ƙalar Allah ta'ala to masallacin ahlus sunna masallacin ahlus sunna duk inda kaga za a sa littafi a karanta to a masallacin ahlus sunna ake yi amma masallacin yan bid'a ba za a yi haka ba saboda in dai za a yi karatu a masallacin yan bid'a a karanta abin da ke cikin bidiyoyin mutane za su watsi mutane za su watse kuma duk wani littafi da yake jigo ne na aƙidar ahlus sunna sai ka samu ana karantar da shi a can ana karantar da shi a can ana karantar mu yanzu nan kashfu shubuhati ne mafiya yawan yaran mu na islamiyya muna koya musu kananun yara yan islamiyya kitabut tauhid usulu thalatha yan kananun tattafai wanda suna daga cikin aƙidun mu na ahlus sunna duk wani babban littafin da zaka karanta zai kara maka bayani ne akan abin da ke ci wannan dan karamin littafin ƙarin bayani ne da ƙarin hujjoji da fito da wasu ibarori na larabci da babu su a cikin nan wannan ƙananun da suke ƙasa har ƙananun yara 'yan mata samari matan aure da suke zuwa islamiyu duka muna karantar da su wannan littattafan manya-manyan littattafan mu a karantar da su muwatsa a sa kitabu tauhid bulughul marami da duka littattafan ahlus sunna da na aqida da na fiqhu na ahlus sunna duka ana yi amma in bid'a fa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shekara da shekaru ana tutiya da littafin jawahirul ma'ani amma an ce a fito da shi a sa a masallaci a karanta an ki ya gagara in ka ɗauko karanta ma sai a yi gaba da kai sai a yi faɗa da kai saboda abin da ke ciki ba zai karantu ma al'ummar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama al'ummar annabi ba za ta juri sauraren abin da ke cikin littafin ba ba za ta juri sauraro ba a ce littafin ba namu bane ba zai yiwu ba mu ɗauko mu karanta ba zai yiwu ba in wani ya ɗauko karanta ya yi faɗa da shi to jama'a wannan wani irin addini ne ku rubuta littafi in je makaranta in koyi karatu baki da fassara in nemo kuɗi na in cire kuɗi in je kasuwa in siyo littafin in zo masallacinmu lasifikanmu kafafen sadarwa namu ba shafin ku ba in karanta kuma ka ce don me in ba san karanta ya kamata a daina sai da littafin ko kuma a fito a ce ba namu bane to kaga yanzu mun karanta mun san ba naku bane to wannan ka'idan ita ce duk inda ka je ana hujja a yi karatu a fahimta da gaske wallahi sai dai sunna tauhidi da sunna amma shirka da bid'a sai dai kai ta ganin dungu-dungu a ce maka shi wannan tsarin ba tambaya ne duk inda ka ga an yi an bi da kai kawai ka zama kamar kamar gawa a gaban mai wanke ta to daga ka ga an yi haka kuma an fita daga addinin musulunci kenan an koma wani abu saboda haka mai yiwuwa waɗanda za su zo su ce suna kiran mutane zuwa ga asalin addini malayin ce za ka same su suna da ilimomi masu yawa suna da littattafai suna kuma da hujjojin da suka tanada suka tara kaga ashe kenan kai ma kana bukatar lalle ka je ka yi karatu sai ka san me kake karantawa kafin wannan shi zai baka dama duk abin da ka saurara allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana duk abin da ka saurara sai ka zaɓi mafi kyau mafi inganci sai ka bi Allah ya sa mu dace to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa mu dawo farkon paragraph din nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi da sunna Allah ya tsare mu daga fadawa shirka da bid'a Allah ya mana albarka baki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته